بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar asabar 22 ga watan jumadal ula hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam a shekarar 1438 daidai da 18 ga watan february shekarar miladiya ta 2017 wannan shine kaset na 92 daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin iqtida'us siratal mustaqim bi mukhalafati ashabil jahim wallafar shekul islam أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الله أبنجي يغافة تمس لتافن اقتداء الصراط المستقيم yana tattaunawa ne game da aƙidar musulunci dangane da alwala'u wal bara ibn taymiya na kawo mana ka'idojin alqur'ani mai girma da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama da ainihin fassarar malaman farko dangane da tabbatar da cewa wajibi ne musulmi ya guje wa tafarki da al'adu da tsari duk wani ainihin manhaji na kafirai da maguzawa sawa'un waɗannan kafirai ziryan ne kafirai marasa littafi ko ku kafirai ne irin yahudu da nasara waɗanda suke da'awar cewa suna bin shari'a ta sama Allah ya saka mashi alkhairi ibn taymiya yana ta tattauna mana game da ainihin wato matsalolin da ke da alaka da masu yin bauta a kabari da masu roƙon ainihin wato na cikin makabarta da makamantansu yana ta kawo mana ka'idojin da suke tabbatar da haramcin mafi yawan abubuwan Thumma ثم قد قد استجيب لبلعم ابن باعور في قوم موسى المؤمنين وسلبه الله الإيمان في قوم موسى المؤمنين wasalabahu Allahu al-imana yace sannan kuma ka sani dan yana kawo mana misalin irin addu'o'in da a zahiri ana iya ganin kamar Allah ya karbe su amma ba za su zama alkhairi ga wanda aka karba mawa ba yace sannan ka sani da cewa Allah subhanahu wata'ala ya amsa mu bil amu dan ba'ura fi qaumi Musa al-mu'minina addu'ar da yayi ma mutanen annabi Musa wanda suke mu'mine ne wasalabahu Allahul imana sai Allah ya kwabe mishi rigar imani wannan yana ishara zuwa ga abinda mafi yawan malaman tafsiri suke ruwaitowa dangane da fadin Allah subhanahu wata'ala a cikin suratul a'raf da Allah yake cewa watlu alaihim naba allazi atainahu ayatina fansalakha minha fa atba'ahu ash-shaytan ka ba su labarin wanda muka bashi ayoyinmu sai ya ainihin kwaɓe rigarsa daga cikin ayoyin ya ja da baya sai shaɗan ya bi bayan shi shaɗan ya zama yana bayansa akwai labarai da dama da malaman tafsiri suka ruwaito tun daga kan ainihin al'imamu abdurrahman ibn abi hatimin a cikin tafsirinsa hakanan al'imamu ainihin wato ibn jarir a cikin jami'u albayan tafsirin ibn jarir tabari ibn kasirin shi ma ya kawo wannan magana da mafiyawan malaman tafsiri za ka ga cewa suna ruwaito waɗannan maganganu wanda suke tabbatar da wannan labari cewa wani mutum ne in ma dai cewa wani mutum ne a cikin banu isra'ila da allah ya ba shi ismullahi al'azam da haka yana da addu'a mai ƙarfi duk in yi addu'a tana karɓuwa lokacin da annabi musa zai yi jihadi da kafirai sai kafiran suka ba suka roƙi wannan mutumin yana cikin al'umma annabi musa suka ba shi kuɗaɗe masu yawa ya karba sai ya addu'a cewa Allah ya halakar da Allah ya ba kafirai nasara akan musulmai akwai wannan riwaya akwai riwaya mai cewa Allah ya bashi wato dama cewa ya addu'o'i guda uku za su karbu addu'a ta farko sai ya mata shi ta roƙe shi ya mata addu'a Allah ya mai da ita matar tafi kowa kyau da ta ga tafi kowa kyau a cikin al'umma sai ta fara mashi fasikanci da tsageranci sai sake yin addu'a sai Allah mai da ita karya da ka sai zama ya asara addu'o'in shi guda biyu sai kuma ya zo ya ainihin yi wata addu'a ita ma mummuna ta uku sai ya lalace gaba da akwai kuma ruwa take nuna cewa ya zo zai yi addu'ar sai bakin shi ya ƙi mummunar addu'a bakin shi ya ƙi sabawa da mummunar addu'ar da yake so mutanen annabi musa sai ya ce tutun da addu'a ta ƙiyuwa abinda za a yi ku ku sanya mataye a gaban rundunarku su kuma tun da matafiya ne sun daɗe ba tare da iyalansu in suka ga mata za su ruɗe su biya wa matan sai kuma kakashe su ya bai wa waɗannan kafirai sirrin abin da za a yi kuma aka ce wai haka aka yi shikenan suka zo suka yi ta fasikanci da mata aka yi ta kashe su duk waɗannan labaran jama'a ba su tabbata ba duka isra'iliyat ne amma sun shahara kwarai a mahalli na tafsiri shi za ka ga malam ya kawo su a nan amma duk in ka bi riwayoyin malamai mu haƙiƙai sun tabbatar da babu riwaya ƙwaya ɗaya da ta tabbata tabbaci na a yi aiki da ita akwai wanda suka zo da isnadoji waɗanda isnadin asalinsu masu kyau ne amma akwai nakara a cikin matanin ba ɗaya ba ba biyu ba da haka in ka je ka karanta ainihin waɗannan littafai musamman al-imamul hafiz ibn kathirin bayan da ya gama kawo su yayi bayanai akan rashin ingancinsu wallahu ta'ala a'lam a ji a karanta ainihin littafin imamu tabari da kuma littafin ibn kathirin da makamantan ire-iren waɗannan da littafin tarihu madinati dimashka na ibn asakir da dimashki ma da ya ci gaba da cewa wal mushriku na ƙadiyas ta ƙuna fayus ƙauna hakanan kafirai suna iya roƙon Allah ya ba su ruwan sama kuma sai kaga Allah ya ba su ruwan sama ɗin wayantasiruna fayunsaruna ko kuma su roki Allah ya ba su nasara kuma sai Allah ya ba su nasara din su yi roko suna neman nasara kuma sai Allah ya ba su nasara wa ammal jawabul mufassalu fa naqul to bayan da ya gama wannan cewa amsa ce zai bayar a jumlace idan mun iya tunawa a karatun baya ya kawo maganganu ne kamar yana hikayar abinda mutane suke faɗa cewa aito a aikace an ga yana faruwa malam wana ma yayi a gari kaza ma an yi a wurin kabarin wana ma an yi addu'a an ci nasara ya za a yi ku ku zo ku ce babu kyau sai ce to zai bada amsa iri biyu amsa a jumlace ita ce wannan ya gama bayarwa sai kuma ya ce ga amsa dalla dalla madaru hadhihi shubahi ala aslai duk waɗannan shubuhi da ake kawowa suna kaiwa su kawo ne suna kekkewayawa ne akan tushe guda biyu manqulun akwai tushe akwai madogara wanda yake nasso shine da aka ruwaito shine manqul wa huwa ma yuhka min fi'li hadha ad-du'a'i an ba'd al-a'yani irin labarin da ake bayarwa cewa wane yayi addu'a iri kaza wane yayi addu'a iri kaza ta bid'a kaga wannan labari ne aka ruwaito wa ma'qul da kuma hujja take ta hankali ce wa huwa ma yu'taqadu min manfa'atihi bitajarubi wal aqisa shine abinda ake kudircewa na cewa min manfa'atihi cewa wannan addu'a ta bid'a a kabari tana da amfani bitajaru cewa ai an gwada an gani yau da gobe mun ji labari ko ina wal aqisa da kuma qiyas cewa tunda dai kaza ne ai kaza tunda kaza ne ai kaza ne fa amma an fi zalika yace to dangane da mas'ala ta farko tushe na farko da aka gina wannan hukunci akan shi mummunan hukunci na halasta yin addu'a a kabari shine cewa daga hujjoji da aka ruwaito yace duk abin da aka ruwaito fa imma kadhibun ko dai kaga tsabaragen ƙarya ne wa imma ghalatun ko kuma kuskure ne aw laysa bi hujja ko kuma imma ya inganta to ba zai zama hujja ba bal qad zakarna naqla amman yuqtada bihi bi khilafi zalika yace hasali ma Musa ibn Taymiya mun ruwaito muku a baya mun hakaito maganganun da aka cirato daga waɗanda ake koyi da su bi khilafi zalika su kuma suna yin sabanin haka suna umarni da kada a je makabarta tun daga kan shi kanshi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbai da sauran tabi'ai da malaman musulunci na farko duk mun ji maganganu daga gare su akan nuna haramci da kyamatarwa da tsoratar da mutane daga zuwa kabari da yin addu'a wa ammal ma'aqulu fa naqul kaga ya gama da al-manqul babu wani abu da ya tabbata yace dangane da abin da kuma aka gina akan hankali sai mu ce ammatul mazkur min al-manafi'i kadhib mafi yawan zantukan da aka faɗa aka ce an samu amfani to ƙarya ne dan zantuka ne wanda suke ba su da tabbas babu isnadi ko anan ƙasar zaka ji irinsu a yanzu a zamanance kawai kana zaune sai aiko maka da text message sai a ce ai wani ne daga maka ko daga misra ya mafarki ya ga manzon Allah manzon Allah ya bashi wata addu'a ya ce tura mutane goma sha ɗaya duk wanda ya tura zai yi arziki wanda duk bai tura ba akwai wani ma a Kano ya samu matsala akwai wani dan sanda ma an turo mishi ya ce ƙarya ne nan da nan hannun shi ya gunti ne zaka ji wannan labaran to kaga wannan daga ji jama'a na farko ka cire kafin ka kai kan matanin sai ka fara bincika isnadin an ce wani to waye wannan wani babu suna balantana a nemi jarhu wata adil akan shi daga wane wane ne ya gaya ma wane a wani gari ina ne garin wani ɗan sanda waye wani ɗan sanda ko wata mata a wani gari ko a ce wata mata a ƙasar sakkwato ƙasar sakkwato ƙasa ce mai faɗi ko da cewa aka yi garin sakkwato garin sakkwato ya kusa anguwa hamsin hala a wace anguwa take a wani gida wane ne ya gani ya bai ba da labari kaga gaba ɗaya ma zancen a ɗauki wannan magana ba ta taso ba don ba ta da abin da ake ce mai isnadi kwata-kwata wal isnadu min ad-din walau lal isnadu laqala man sha'a ma sha'a sannan sai ka ji kuma matanin yana da nakara sai ka ji an ce wata ɗan yarinya ce wai ta mafarki ta ga manzon Allah ya ba ta wata addu'a ya ce ta dinga yi ko ya ba ta wani ruwa ya ce ta dinga ba mutane magani sai a yi ta cika motoci ana tafiya Nijar kallanta saboda jahilci to duk irin wannan ba yau aka fara ba ko dai zama tsabaragen ƙarya ce shedan kawai ya riya wa mutane ita don ya halakar da su ya amfani da jahilcin mutane da kuma biyewa duniya da mutane suke don kar mu manta jama'a ya ambatan mana a baya cewa duk irin waɗannan da zaka ji an yi ba wanda zai jefe ce to shi adda Allah ya yake so mai duk wanda ya je ta duniya kawai yake nema da za a ce misali yanzu wannan yarinya da aka ta sakawa a bidiyo cewa a Nijar ta ce wai annabi ya ce mata wai ta yashi ce ku kun tuna wannan kwanakin baya an saka ta ana jin ko BBC ne ko America wai ta ƴa manzo Allah ce ƴa wai ta cikin shi kaga ma kana Muhammadun aba ahad min rijalikum ba ta ishi hujja ba wannan amma mutane suka dinga tashi har daga nan kasar suna zuwa Nijar wajenta to da idan wani ya je inda akwai mai hankali da zai je wajen to dan Allah ni ki roƙa min baban ki cece ni ranar kiyama ba wanda yake zuwa mata da wannan bukata sai dai a bashi kuɗi a bashi mukami a bashi arziki abun duniya abun duniya kawai in mata ne su kuma ƴaƴa suke nema a koran musu kishiyoyi a mallakan musu da mazajensu a sa ‘ya'yansu su musu biyayya kada matan ‘ya'yansu su kwace musu ‘ya'ya duka bukatun duniya ne na da gaskiya abin da zai gwada maka cewa abin ba gaskiya ba ne abin ba na alkhairi ba ne ina fata mun gane jama'a yace to irin wannan fa inna haula alladhina yataharrauna du'a inda alquburi wa amsalihim irin waɗannan mutanen da suke zuwa suna neman suna kirda don yin addu'a a kabari da ire-iren wurare makamantan waɗannan inna ma yustajabu lahum fi nadir dai dai ne zaka ga Allah ya karba din wa yad'u ar-rajulu minhum ma sha Allahu min da'awati dai a cikin su zai je ya ta'addu'a iya abinda Allah ya kaddara fa yustajabu lahu fi wahida sai amsa mishi a cikin addu'a 100 da yi sai amsa mishi daya wa yad'u khalqun kathirun minhum sai a samu kuma halittu da yawa suna ta'addu'a fa yustajabu lil wahidi ba'da al wahidi sai zama daya ake amsa ma bayan daya dai dai dai haka وأين هذا من الذين يتحرون الدعاء أوقات الأسحار to yana zaka kwatsanta waɗannan da su da mutanen da suke kirdadan yin addu'a a lokacin asuba wa bil ashari hum yastaghfiruna wa yad'una Allah fi sujudihim ina zaka kwatanta waɗancan masu yin kafirci da maguzanci ina zaka hada su da masu yin addu'a a cikin sujuda wa adbari salatihim da masu yin addu'o'i a bayan salloli wa fi buyutillah da masu yin addu'o'i a cikin ɗakunan Allah a masallatai fa inna ha'ula idabtahalu min jinsi tuhalil maqabiriyin lam takad tasqutu lahum da'watun illa limana ce mutanen da suke yin addu'a da asuba suke yin addu'a a cikin sujuda suke yin addu'a a bayan sallah da cikin masallatai yace da a ce masu yin waɗannan addu'an na gaskiya da a ce za su miƙa wuya ga Allah su gaskata Allah a wajen addu'arsu irin yadda masu yin addu'a a makabarta suke miƙa wuya ga ƙabarin nan su gaskata shi ko ce da masu yin addu'a masallaci ɗin nan da bayan sallah babu addu'a da za su yi ta faɗi ƙasa banza sai yin akwai wani malami wato yadda shi ɗaya ke wasa da hankalin mutane shi ne wancan da yaje yin addu'a ta kafirci da maguzanci sai shi ɗan ya sa mishi ikhlasi akan addu'a sai ya ji ya yadda da abin da yake iya kai yadda akan barna wanda yake yin mai kyau kuma sai shi ɗan ya saka mishi wasi da karaya da ganin dai to ana da yi kawai ya zama kawai al'ada dai gargajiya kawai an kira sallar magariba da azumi dai ayi addu'a an gama tahajjud dai ayi addu'a ko a karba ko a karba dai to Allah dai ya samu dace shi dan sai ya sa mutum wannan kasala ko mun gane jama'a yadda ya raba aikin wannan suna yin addu'a ingantacciya amma sai zama zuciyarsu ba ta jin wannan ingancin waɗancan kuma suna yin addu'a ta bid'a sai kuma zuciyarsu dinga jin wannan ingancin sai zama duka ainihin wato kowa ya zama cikin barna kenan waɗancan barnan yanayin addu'an waɗannan kuma barnar yanayin zuciyarsu game da addu'a ce to da a ce mai yin addu'a ta gaske zai ba da gaskiya ga addu'a shi yadda na kabarincin suke ba da gaskiya da babu addu'a da zai sai ya ga amsarta na fata mun gane da kyau jama'a ma'ana in ka ba abu gaskiya to Allah yana karɓa wannan kuma ya tabbata a tajriba idan ka bai wa abu gaskiya ka yi shi da gaskiya kawai sai Allah sai Allah ya karba maka hatta abin duniya wanda mutane suke ganin ba zai yi ba in ka dauke shi daga sai kai sai kaga yayi me ke sa akai yara makaranta da alqur'ani bayan shekara 3 4 biyar sai wani haddace wani kuma bai da izu biyu kuma hala wanda bai da izu biyun nan basirar shi bata gaza ta wancan ba saboda yi da gaske me ke sa a ce mutane su shiga jami'a lokaci guda wani ya gama wani bai gama ba me zai sa ka ga akwai mutumin da zaka gan shi misali kamar irin na dinna haka bayi da wani alama karfi amma sai ga yaji ya aikin soja duk wani da ake bara a gidan soja sai ga ya shanye ta kuma ya fito a ce shi ma ofisa ne shekara biyar a NDA duk wannan wahala ya shanye ta tsaf akwai sojoji da dama za ka gansu da irin halitta ta dinnan sai ka ta mamaki ya kai ma suka zama sojoji saboda sun danna zuciyarsa sun ba da gaskiya sai ga wani kuma gashi kamar ba samu da amma ya kasa ba zuciya ba haka ake cewa ba sai bai da zuciya ko ko ɗan da ko ka je yanzu wani wanda zaka ga in ya ɗauki wani buhu sai kai mamaki wallahi amma kai da ƙarfinka da alamar ƙarfi ko za a ce ko da alamar ƙarfinka ba za ka iya ba yanzu gudu daga nan zuwa bakin titi sai ka kasa saboda baka ba abin gaskiya ba amma aka ce ga ga wani bala'i nan ya kunno to da gaske zaka gudu nan da ikhlasi zaka gudu ba za ka sassar da zaka yi fidar ba wala sai ga gurgu ma ya ruga da gudu gurgu ma wanda yake tangal tangal sai ko ya ware saboda yanzu yana yi da ikhlasi ina fata muna ganewa jama'a to haka haka al'amarin lahira yake in ka bada gaskiya a cikin hadisul qudusi manzo Allah yake cewa Allah yace ana inda zanni abdi ni Allah ina nan a wurin da bawa na ke da suna ibn qayyim a cikin littafin adda'u waddawa yayi sharhin wannan hadisin ya bayyana asalin ma'anar shi cewa abinda Allah yake nufi ne abinda ka ba da gaskiya akan shi to sai Allah ya taimake ka akan shi tilawa qur'ani ne sallar dare ce azumi ne karatu ne biyayya iyaye ne kasuwanci ne faɗan gaskiya jihadi da abinda ka ba da gaskiya sai Allah baka gaskiya akan shi kalla ga sadu dan abu waqas da suka je za su tafi jihadi aka zo za su tsallaka ruwa babu gada kuma gefe kawai ya yi addu'a da ya addu'a kawai ya ce Allah ka ba mu dama mu haura wannan ruwan ba tare da mu nutse ba kawai ce masu jin a shiga kawai ya ƙini ne shi kenan suka shiga aka ce ruwan duka iya iya ƙaurin dawakansu da ƙafafunsu kamar za ka tsallaka kwata kawai kuma kogi ne to a lokacin inda wani wanda bai dau abin da gaskiya ba ya shiga sai ya nutse inda ko wani wanda bai da wannan yakinin in ya shiga nutsewa zai ina fata mun gane da kyau jama'a kalla kaga ko masu gyaran wuta akwai wanda sai ya taba wuta ba ta mai shokin ba saboda kawai ya daure amma kai da ka dinga taba kana haka kuma kai hannu ma ta jawo ka duk waɗannan misalai ne a cikin waƙe rayuwa da suke nuna cewa da gwargwadon yakinin ka gwagwadon yadda abu yake faruwa ainihin wato gaskata shi Allah ya gafata mala albani namu marigayi ina jin shi kanshi wato case study ne akan irin wannan yakina galibin abubuwan da mala albani ya achievement din su a cikin irin wannan rayuwar da aka yi a Zariya din nan sabon garin muciya tudun wada da irin yadda al'umma take da wani negative thinking akan irin tunanin shi da ganin cewa ya cika ƙarya ake ma tunani ko ko yana ɗebo ta da faɗi me ya kai shi ga abin kuma a aikace a gani shine wannan sirikul yaqinin ya taimake shi fiye da komai ya gaskata abin da yake kawai ya yarda Allah ne yake yi sai kuma Allah yayi galibi a shekarun baya musamman sanda ake muciya ko mu ɗalibai dan dai mun san ba makaryaci bane kawai amma dai muna tunanin da yaya bai wannan abin yayi a irin rayuwar da aka saba muna cikin wani dan dan tsirkokin masallaci ana cewa za a yi benaye ko irin yadda munafikai suke ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin da aka ritsa su a a ainihin Khaibara abin ba Khaibara ba a Hazab manzo Allah yana cewa ai za mu ci Farisa da Roma munafikai suna cewa kaji muna nan an ritsa mu ana maganan Farisa da Roma amma su mumire a lokacin mai Allah ya ce allazina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana da aka ce ai mutane sun muku taron dangi sai suka ƙara imani saboda dama Allah ya riga ba su labarin za mu sanar taron dangi suka ce to da gaske ne abinda Allah ya ga mana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel sai fanqalabu bi ni'matin min Allah lam yamsashum su' sam wata barna ba ta shafe su ba to mu samu wannan yakinin akan abin da muke na gaskiya tuku na jama'a na ibadojinmu na wajibi da sauran ayyukanmu kai koda wata harka ce kasa a gaba fa za ka yi ta da gaskiya za ka yi ta da gaskiya jama'a yanzu misali nan da kano in ka ce bari ka je kano da kafa za ka kai fa wata rana in fa ba za ka saki ba ma za ka kai yan shi'a ba suna zuwa da kafa ba me yasa suke zuwa yaƙini da suka ba kansu wani lokaci can baya wani ba daga Lagos ya taho Abuja ba amma sai ka kai nan ka kasa zuwa Fizet nan da Fizet ba za ka ba da kafa ba kuma kafafunka irin na kowa ne ba na roba bane ba na katako bane na nama ne da kashi irin na kowa da jijiya so yaqini din nan yana da matukar muhimmanci amma mu sanya shi a abin da yake na alkhairi zama shine zuciyarka ta zama ta yadda da abin cewa Allah ne zai yi komai Allah shi ke kaddarawa kai dai ka bi asba da Allah ya ce abi na'am eh hmm hmm zai ma mana wannan bayanin cewa akwai waɗanda masu ya kafirai ne saboda yaƙinin da suka bayar sai abin ya dinga aukuwa ai mu kaga akwai kafirai fastoci da suke yin rukuya suna warkar da marasa lafiya da sauransu da kuma suke wa mutanensu addu'a sai a ga Allah ya karɓa kamar yankan wuka wata tana neman haihuwa wani yana neman lafiya ko aure sai su zo su musu addu'a ga shi dai akan kafirci suke amma saboda sidikul yaƙin na daga cikin kuma dalilan da Allah yake amsa addu'a mun faɗe su a baya sai a ga addu'a ta Allah ya amsa ko kuma istidrajan duka Allah yana iya karɓawa ko kuma Allah cikin hikimarsa da da iyawarsa yana iya sallada musu wani shedanin aljani shi suke wa addu'a su ga kamar Allah ne yake karba duk wannan yana faruwa zai mana bayani akan waɗannan insha Allah malam yace baril waqi anna al-ibtihal alladhi yaf'aluhu al-maqabiriyun idha fa'alahu al-mukhlisuna lam yazid al-mukhlisuna illa nadiran walam yustajib lil muqabirina illa nadira yace balil waqi abinda muke gani yana aukuwa a aikace annal libtihal allazi yaf'aluhu al muqabiriyun wannan irin miƙa wuya da masu bauta a kabari suke yi idza fa'alahu al mukhlisuna idan da ainihin wato masu ikhlasi za su yi irin wannan ibtihalin lam yazid al mukhlisuna illa nadiran ba zai ƙara lam lam yarda al-mukhlisuna illa nadiran addu'ar da masu ikhlasi suke yi ba za ta lalace ba sai dan kadan da masu ikhlasi za su mika wuya irin yadda masu shirka suke mika wuya ga bauta to da addu'o'in masu ikhlasi din nan ba za su lalace ba sai yan kadan walam yustajab lil maqabiriyina illa nadiran kamar yadda su ma masu ainihin bauta kabarin ba a amsa musu sai kadan والمخلصون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم سي اخلاصي كما يدا منزل الله yake cewa ma min abdin yad'u Allah bid'awatin laysa fiha ithmun wala qati'atu rahmin illa ata'ahu Allah biha ihda khisalin thalas babu wani bawa daga cikin bayin Allah wanda zai roƙi Allah da wani addu'a da wata addu'a wadda a cikin addu'an babu wani abu na sabawa Allah babu wani abu na yanke zumunta matukar babu waɗannan matsalolin idan yi addu'an sai Allah ya bashi ɗaya daga cikin abubuwa guda uku na farko imma an yu'ajjila Allahu lahu da'awatahu ko dai Allah ya gaggauta mishi bashi amsa nan take ko nan kusa ya ga amsa addu'ar shi aw yudakhira lahu min alkhair mislaha ko kuma Allah ya taskace mishi wani alkhairi kwatankwacin wannan alahira abin da ya bukata a nan duniya idan Allah cikin hikimarsa da iyawarsa da iliminsa Allah ya hukunta cewa bashi wannan alkhairin a nan duniya zai iya zama sababin lalacewarsa sai Allah ya taskace mishi wannan alkhairin sai a rahira aw yusrifu anhu min ash-sharri mithlaha ko kuma Allah ya kawo mai da sharri kwatankwacin wannan ma'ana mace ce ta rasa haihuwa sai ta ta addu'a Allah ka bani haihuwa to in tana da ikhlasi a wannan addu'a tabbas Allah zai amsa mata wannan addu'a amma ba dole ta ga suran amsawa a yadda take tsammani cewa ta yi batan wata ta dau ciki ta haihuwa ta yi Allah cikin hikimarsa da iliminsa ya san cewa in ya ba ta ɗa ɗan zai zama sanadiyar lalacewa addininta da rayuwarta za ta yi ɗan ƙauna makauniya ta manta da Allah da hukunce-hukuncen addini da aƙidarta ko kuma ɗan ya zama mata sanadiyar wani sharri da zai biyo baya ne kuma ya zama ɗa na gari sai ya zama wani ɗa shaidani ko ya zama ɗa matsiyaci ko ya zama wani kasurgumin ɓarawo ko ɗan fashi kaga wannan bai da wani amfani to don haka me yakon a bata ɗaya zai zama ɗan bid'a ya zama sharri ga al'umma sai Allah ya batta babu da kaga ya ya kawar da wani sharri daga barinta to Allah yana amsa irin waɗannan addu'o'i na bayin shi matukar a cikin su babu wannan sabo na qati'atu rahimin ko kuma ifn tabbas Allah yana amsawa amma sai idan sun ba da gaskiya ga Allah قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نكثر yace ya manzan Allah to kenan mu dinga yawaita addu'a qala Allahu akbar eh ku dinga yawaita addu'a Allah shi kuma yafi ku yawan amsawa ku yawaita addu'a Allah zai fi ku yawan amsawa al-Imam Ahmad ya fitar da wannan hadisi haka nan da al-Imam Tirmidhi a cikin ainihin sunan dinsa daga sahabi Ubaratu dan Samit wannan hadisi ne tabbatacce Malam Muhammad Nasiruddin Albani ya tabbatar da ingancinsa a cikin ainihin wato sahihu targhib wa tarhib fahum fi du'a'ihim la yazaluna bi khair wato matukar bayi suna yin addu'a ba za su gushe ba suna kan alkhairi shi sa Allah yace wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ku roke ni zan amsa muku ku dinga roƙon Allah manzo Allah cikin hadisi yake cewa Allah ba zai gaji da baku ainihin bukatunku ba sai in kun gaji da yi mishi kun kosa kun gaza daga yin addu'a addu'a ibada ce muhimmiya Allah subhanahu wataala akwai abubuwan da ya tsara cewa wane kaza zai samu kaza ko za a bashi kaza amma sai a sa ta'aliki a ce in ya roƙa su ake ce ma al-aqdarul mu'allaqa akwai kaddara muhattama wadda an riga an yanki wadda ma addu'a ba ta amfani a kanta akwai su kamar ajali na daga cikin abin da ya tabbata a cikin hadisin muslim shine babu kyau a dinga cewa Allah ya tsawaita ran wani wannan ya tabbata a cikin hadisin sai muslim matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yar uwan Muawiya Maimuna kenan ko a'a me sunanta eh Ummu Habiba tana addu'a tana cewa Allah ka raya mini babana Abu Sufyana da mijina manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da dan uwana Muawiya Allah ka sashi tsawon kwana manzo Allah ya ce kina bata kanki lokaci akan abin da an riga an gama an gama lissafi a kan shi da ma kin addu'a kin ce Allah ya gafarta miki zunubanki da yafi miki alheri yana cikin sahih muslim sai malamai suka ce wannan na nuna ishara akan mukarhancin yin addu'a Allah ya tsawaita rayuwar wani duk da kuma shi wanzu Allah ya taba yin irin wannan addu'a ma'anas dan malik to amma magana tana gaba da aiki ina fata mun gane wannan wasu kuma suka ce a idan mutum yana yaro karami babu laifi ana iya mai irin addu'a saboda ana yaro ne karami waɗannan kuma manya ne daidai da maganganu da malamai suka yi almuhim dai ba a so a dinga yin addu'a a kan Allah ya tsawaita ran wani aslan sai in wani dalili ya sa haka sai dai a ce Allah ya sa albarka a rayuwarsa to kaga waɗannan sa daga cikin aqdar muhattama ko kuma aqdar wanda suke mu'allaka mu'allaka wani zai samu ilimi in ya nema sababi kenan wani zai samu kuɗi in ya nema in bai nema ba zai samu ba don haka dole ne a yi al'akhadu bil asbab to bayan akhadu bil asbabi kuma sai addu'a yawaita addu'a sannan mutane su gane muhimmancin addu'a shine ka nemi lahira tukuna addu'a ka domin sai da Allah ya zargi mutanen da suke addu'a akan duniya kawai ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وما له في الآخرة من خلق mutumin da yake addu'a kawai Allah ka bamu duniya yace Allah yace ba zai samu komai a lahira ba wanda yake addu'a mai kyau shine ya dinga atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wabtaghi fi ma ataka Allahu ad-dar al-akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya da haka ya zama muhimmancin addu'a ka game da Allah ya gafarta maka Allah ya ji kanka Allah ya maka rahama Allah ya ɗaga ma ƙafa, Allah ya ji kan wane da wane da wane, Allah ka yi kaza, ya zama addu'a tafi muhimmanci a kan lahira. Sannan kuma babu laifi a saka abubuwan duniya wanda za su taimaka wajen samun lahira. Shi ne wanda babu saɓo ɗin, babu kuma yanke zumunta ko makamancin shi. To idan mutum ya irin waɗannan addu'o'i, Allah yana karɓar su. Amma kamar yadda Malam ya ambata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba dole ne Allah ya amshi addu'a a bisa surar da mutane suka roƙa ba domin wallahu ya alamu wa antum la ta'alamu Allah shi ya san abubuwan da kuma ku sani ba ya ku mutane ta yi abin da kake kallo a matsayin alkhairi tsantsar alkhairi ne kai a ganinka zahirin shi alkhairi ne ba dole zama alkhairi a cikin ilimin Allah game da kai to da kan ka zo yin addu'a sai ka dinga bawa Allah za'i game da ita akwai abubuwan da al'adance mutane suna yanke wa kansu cewa wannan alkhairi ne kawai dole to ba dole ya zama alkhairi ba ko kuma ya zama tsantsa alkhairi ba kamar yadda manzala ya ba da labari a cikin hadisi cewa yana cikin zamanin alkhairi bayan alkhairi za a yi zamanin sharri bayan zamanin sharri za a yi zamanin alkhairi sai sabai suka tambaya suka ce wannan alkhairin akwai sharri a cikin shi ce kwarai ku akwai sharri a cikin shi alkhairi ne cakuɗe da sharri to kenan ko da abin da za baka alkhairi ta yi akwai shari'a cikin shi ta yi kuma akwai ta yi kuma sharrin ma ya galabaici alkhairi yanzu alal misali ba na ji akwai mutumin da yake tunanin mallakan gida na kanshi sharri ba na ji akwai mutumin da yake wani tunanin kuma da wuya in wani zai adda ya ce Allah ka sa na samu gida Allah ka sa na samu arziki na gina gida misali da wuya wani ya dinga wannan adda yana cewa idan gidan alkhairi ne zai zama ya riga ya gama yanke hukunci cewa samun gida na kanshi da barin gidan haya alkhairi ko ina jin wannan shine abin da mindset dinmu to duk da yadda kake ganin gidan kanka alkhairi ne ta yi a wurin Allah ba alkhairi bane gare ka ko ga abin da zai biyo baya to ko da zaka irin wannan addu'ar sai ka dinga barwa Allah zabi Allah idan alkhairi ne ka sa na samu gida na kaina in ba alkhairi bane Allah ka banna muta gidan haya misali mika wa Allah komai kenan na ji mutane ba su yi wannan adda ba ko suna da zabi suna da zabi akan wannan adda haka duk wanda ya ga wata mace yana so da wuya ya iya gamsuwa akan cewa babu alkhairi a cikin ta zai ga kawai ayi alkhairi ne haka su ma matan in mace ta ce a mata addu'a tana so ta yi aure iyayenta sun ce ba yanzu ba kaza kaza in ka ne maka kawo mata wannan sharaɗi na alkhairi ce a mala ai kawai shine alkhairi ni na riga na gamsu kawai na yi istihara za ta nuna maka ba ta son wannan sharaɗin so duk irin wannan kada ya zama kana shigege a cikin ilimin Allah dan kai ilimin ka mahadudi ne da abin da ya riga ya faru da abin da ka riga ka gani ko ka sani shi Allah shine yake da ilimi wanda yake sabiki akan komai Allah ne yake da ilimi akan abin da zai faru to sai ka barwa Allah wannan barwa Allah wannan nuna tsantsar tauhidin ka da yadda da cewa Allah shine al-alim dan al-alim shine wanda ya san abin da kowa bai sani idan kai haka sai ya zama tauhidin ka ya cika sai Allah ya ji dadi sai ya amsa maka addu'a ka Allah ya sa mu dace wa ammal maqabriyuna fa innahum idza stujiba lahum nadira yace su ko masu bautar kabari din nan idan ma an amsa musu to zaka ga dai dai ne fa inna ahadahum yud'ifu tauhiduhu zaka ga ɗayan su tauhidin sa yayi rauni wa yaqillu nasibuhu min rabbih raban da yake da shi game da Allah ubangiji yana da ainihin karanci wala yajidu fi qalbihi min zawqil imani baya jin dandanan imani a cikin zuciyarsa wa halawatihi baya jin daɗi zaƙin imani ma kana yajiduhu sabiquna al-awwaluna baya jin irin wannan daɗi na ɗanɗanon imani kamar yadda magabata na farko suke ji wala allahu la yakadu yubaraku lahu fi hajati hasali ma da wuya ka tara ana sa mishi albarka a cikin bukatar tasa din allahumma illa an ya'fu wallahu anhum li adami ilmihim bi anna zalika bid'a sai dai idan Allah ya so ya gafarta ma masu irin waɗannan munanan addu'o'i saboda ta yi watakila ba su san bid'a ba ne kuma mutane suka taso a cikin al'adun da ba su san abin da suke yi na irin waɗannan addu'a a kabari cewa ba kyau saboda ƙarancin ilimi da jahilci ko ƙauyanci ko nesa da inda ake wa'azi da makamantansu za ka gansu da dama a ƙasashen waɗannan in ba a kama irin birane irin Zaria kano ko wasu wuraren da ake karatun addini ba kowa ya san ba kyau ba mutanen da suke ƙauyuka ko suke nesa da alƙari ba su da masani haka ku to idan Allah ya so a cikin rahamarsa sai Allah ya gafarta musu saboda wannan jahilci in ba haka ba za ka ga babu wani albarka cikin abin da suke fa innal mujtahida idza akhta asabahu Allahu ala ijtihadihi wa ghafara lahu khata'u don mutum idan ijtihadi yayi kokari yayi da ikhlasin neman gaskiya sai ya kuskure gaskiyar to Allah yana gafarta mishi zunubin shi kuma ya bashi ladan ijtihadinsa وجميع الأمور وجميع الأمور التي يظن أن لها تأثيرا في العالم وهي محرمة في الشرع كالتمريجات الفلكية يتي قباكي تي أبوبوا دا أكي سمانا سنة دا تاثيري وجن جوية دونينا واندكما أشراء سن حرمتا كالتمريجات الفلكية كما أينه الرؤاني da masu zanen zanen falaki suke kawo 'yan astrology masu ainihin wato masu zana zane na kallon taurari da makamantansu wataujihatin nafsaniya da kuma irin shiryatawa ko fuskantarwa da masu ainihin amfani da psychology mutane suke wajen yin damfara bokaye 'yan damfara da abubuwan da suke da alaƙa da irin yanayin mutane da al'adunsu da ake ganin suna da tasiri akan mutanen kal'aini kamar kambun baka ko kambun ido wannan shine asalin al'ain kenan wanda yake faruwa wanda mutane ma ba su sani ba ba su san ko suna da shi ba akwai da Allah ya mishi da ya mishi wata wato tsoka ce ta hassada a cikin zuciyar mutane wanda idan ya ga abu ran shi bai so abun ba kawai sai abun ya lalace ko in yi ji labarin wani abu ran shi bai so ba sai abun ya lalace wannan shine ainu kenan mutane suna da shi wasu ma ba su sani ba ha a cikin sahabbai an taba samu ga hadisin na a cikin muwatta wanda wani sahabi ya madan uwan shi sahabi ainu ba tare da ya sani ya ganshi cikin tsaraici sai jikin shi ya bashi sha'awa sai kai wancan ya fadi ya fara masasara kamar zazzabi ya sare shi sai da aka zo aka kawo shi kuma Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya bada umarni da aka bincika cewa wani ne ya ganshi aka ce to aje a wanke tufasa wanda yake sakawa a jikin shi aka sheka wannan mutumin ruwa sannan sai ya warke akwai wannan akwai kuma ainu maita shine wanda tsafi ne mutane suke zuwa a tsara musu shi wanda zai ba su dama su zama suna da kaifin baki da kaifin ido wajen cutar da wasu mutane musamman mutumin da bai yi azkar ba ko bai kulawa da tahsinat idan wani ya kyamace shi ko ya mishi baka addu'a wannan da ya kyama ko baka addu'a dama ya je an tsama mishi bakin shi da harshen shi da tsafi to shikenan kawai sai ka lalace ko dishirin da kake akai sai ya daidaice in wani abu ne ka sa a gaba sai abin ya samu rauni ko na ƙasa to wannan duka ana iya fasara shi da al'ai akwai na asali akwai kuma na tsafi waddu'a'ul muharram waddu'a'il muharram da addu'a wata take ta haramta muguwa addu'a warruqal muharrama da kuma arruqa arruqa wato irin ta'awizat na jahiliya kenan idan ta'awizat ne na sunna sai a ce ruqya ruqya ba a cewa raqiya yanda mutane suke cewa raqiya hawa sama kenan daga raqa yarqi ruqya hukumar raqiya yarqa raqiyatan raqiya ya hau yarqa yana hawa raqiyatan hawa sama kamar da akwai hawa yahwi hawiya hukuma hawiya yahwa hawan hawiya yahwa hawan san zuciya kenan ko kuma hawa yahwi hawiya shine faduwa wan najmi idha hawa to haka wannan ma akwai raqa akwai raqiya a madi din raqa yarqi wancan kuma raqiya yarqa raqiya yarqa ruqya raqa yarqi ruqiya raqiya da da ake cewa ko raqiya hawa sama kamar da mai aiki yake hawa sama ko akan tsani ko makamancin haka to inda in kuma aka ce arruqa shine na jahiliya din da annabi yake cewa innar ruqa wat tama'ima wat tiwala shirkun da aka mushi bayanin irin wanda ake kuma sai ce la basa bir ruqya kaga ruqya yake ta sunna kenan ta karanta alqur'ani da sauran ta'awizat da addu'o'i dan yau mutum magani na ainu ko masu ko sihiru ko ainihin ciwon kai ko harbin kunama da sauransu to duk irin wannan addu'o'in da ake yi kamar addu'ar ruqa ta kafirci ko ta haramci au tamrijatit tabi'iyya ko kuma amfani da wato confusion wato dabaru na cin mutane da ɗabi'arsu yadda bokaye suke yi kenan dan boka in ana so ya mutum magani yakan ba da ainihin wato wasu abubuwa da suka shafi ɗabi'ar mutum irin abincin da yake ci ko irin wurin da yake zama ko lokacin da yake yin aski ko lokacin da yake cire sutura duk ana amfani da irin wannan yanayin ai abin nan ai affecting asirin ma'ana a kulla asirin daidai lokacin za a ce yaushe yake fita lokaci kaza ito daidai lokacin a je a birna asirin ko ta ina yake bi a je a danna asirin a daidai wajen a yi ko kuma inda yake takawa a zubar da abin don ya taka da makamantansu to kaga duk wannan amfani da ɗabi'a ne duk waɗannan abubuwan na haramci ne amma kuma aikata suna yin tasiri suna tasiri ko ana iya ganin su sun faru kaga tunda da yana magana na haramci ne sai ka ɗauka wancan ainu ɗin shi ma ainu na haramci wato na maita ɗin kenan ko wa nahwi zalika da makamantan waɗannan fa inna madarrataha aktsaru min manfa'atiha cutar wasu ya fi fiye da amfanin su hatta fi nafsi zalika al-matlu hatta cikin abin da kake nema ma'ana idan ka je a maka asiri ka samu kuɗi bala'in da zai biyo bayan kuɗin ya fi amfani da za ka samu a cikin kuɗin in ka je a maka asiri ka aure ta mace bala'in da zai biyo bayan ka aure ta ya fi daɗin da za ka ji na aurata in ka je a maka asiri ka samu mukami haka in duk irin waɗannan abubuwan bala'in da ke cikin su ya fi amfanin da ke cikin su ma akwai amfani fa inna hadhihi al-umura la yutlabu biha galiban illa umura duniyawiyya a ji magana mafi yawan waɗannan abubuwan ba a neman komai da su sai na duniya babu ya zuwa gumboka ya ce ni ina so ne ka muna asirin da ranar kiyama zan samu kawai lokaci guda na wuce ka haɗa mu wata laya wadda za a rufe ni da ita da an je lahira ba da matsala ba mai zuwa gumboka da wannan da wannan abin nan babu hatta masu zuwa gumbokaye ko yan tsafi don yin wani abu da ke da alaka da karatu to sai suna neman duniya da karatu kamar yan musabaka 'yan musabaka sun shahara a nan ƙasar da zuwa da rima junansu agumo da jifa yes musamman a musabaka ta ƙasa wadda ake cin kujeru da sauransu a wajen da motoci za ka ga yaro an san ya iya tilawa yadda ya kamata yana zama a kujeran nan sai kawai ka ga ya ruɗe daga kamar ɗan islamiyya wanda ya fara koyanta da baki yau kuma da damansu za su dawo suna ba da labarin abubuwan da suka gani da suka hau kujeran wani ya ce in ya zauna a kujerar ya ji kamar yana zaune ne akan tanda wani ya ce ya ga alƙalin kamar zaki ne yana hararar shi wani ya ce kaza wani ya ce ya ma sai akan cewa mutum fa fatiha ko kuma ka ce amma sai ya kasa ɗaukata to suna wa junansu a gumu ne don wani lokaci tun kafin aje za su ce wani ne zai ci su wanda suka saba mutanen da suka saba irin mutanen kano zuwa can borno sun fi kowa ɗaukan musabaka da muhimmanci a matsayin wani aiki mai zaman kanshi ko za ka jin kana firin su ce maka ai wane ne zai ci kuma wane nan shi ne ci ko bana mako? eh eh eh aka ba shi rabu da wannan ma da aiki na canza maki wannan ya canza maki ne kamar ka ce magudin zaɓe ko asali kafin a yi musabaka ana zuwa a yi asiri akwai kuma wanda za a yi asirin in ma ya zo ya zauna ya yi karatun ya ci karatun ku wala wani daga nan mahauka cewa yake akwai yaran da anan kaduna nan yanzu ya sururu cewa la ya zama kamar tababbi ya zama hamil haka kuma an tabbatar da yan musabaka ne suka mai asiri ma'ana kaga dai ai harkar qur'ani ce amma ba dan lahira yake yin ta ba yawa dama musabaka ba harkar lahira ba ce ko ba gaskiya ba harkar duniya ce yawanci yaran nan da manufar da suke ba kenan a ce dai sun ci in mace ce ta samu wani kwamishina ya aure ta in namiji ne ya samu a ce an kai shi madina ya je mukabala an ba shi mota ya zama shi ma ɗaya daga cikin mambobi na na abin nan na alƙalancin da sauransu duk dai duniya akewa wallahu musta'an to ire-iren waɗannan abubuwan na duniya su ne kawai za ka ga mutane suna ba da muhimmanci wajen zuwa gumboka game da su da haka ba za ka ga wani mutumin kirki da ke neman lahira ya je gun boka ba ba za ka gani ba ko namiji ko mace wanda a ce shi yana neman ya za a ya tsira ne ba ya zuwa gun boka ina zai tafi wurin manzo Allah zai tafi sallallahu alaihi wasallam neman tsira ana yin ta ne a wurin shari'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da biyayya shari'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qul fa qalla man yahsulu fa qalla an yahsula li ahadin bi sababiha amrun dunyawi yace kuma kadan ne zaka ga mutun ya samu abin duniya din ta hanyar musaba ta hanyar boka ko tsafi ko rufa ido ko maita illa kanat aqibatuhu fihi fid dunya aqibatan khabithatan da il akhirah ke sai kaga karshen shi a duniya ya zama karshe ne mummuna kama fita batun lahira da il akhirah kar ma kai tuno lahira tukunna ita dan dama can akwai matsala mutum ne zai je ya ce wai zai yi bokanci ko zai nemi kuɗi ta hanyar bokaye ko mukami kuma ya samu mukamin sai kaga wannan mukamin ko wannan abin da ya samu karke ya zama abin kwatance ya zama abin Allah sarki kaga ya rasa duniyar ita kanta bayan ya same ta sannan kuma lahira kuma tana jirin shi haka mutumin da zai je ya ce yana so ya samu ƴaƴa ne amma boka yake so ya je ya ga boka a samu shi ya haifi yaya matan shi sun kasa haihuwa sai ya zo kuma wannan yayan da ya haifa sai sun zama shi bala'i haka dukiya haka mukami haka duk wani abu da mutum zai nema ta hanyar ainihin wato bokanci so nawa ne ku waɗanda suke zuwa su yi mazajensu asiri ko kishiyoyinsu sai asirin sai ya juye kansu ko asirin ya wuce faɗin yadda suke tsammani idan ta yi ne asiri da sunan to mijin ya zama baya kauna kowa sai ita sai zama kuma ya kaunace ta yadda ba za ta iya samun sukuni ba ya zama mata kamar cingam ko kuma je ta ce ayi ne ya ki kowa sai ita to sai a je a samu kuskure sai zama ya ki kowa har ita ana samun duka irin wannan daga baya sai a zo gun malami mai rukuya a ita roko a taimaka don Allah a warware mata wannan asirin kuma da kansu su confessing cewa ga abin da suka je suka yi so nawa ne za a je a yi asiri irin wannan in ya zo hawa kan mijin saboda asirin sirul mahabba na da zafi sai kawai kashe mijin sai a rasa shi duka sanda asirin zai shige shi in aka samu matsala kawai sai mijin ya mutu ko kuma sai ya zare ya haukace kaga ya zama mahaukaci ne zake kaunarta ba mijinta duk irin wannan yana faruwa ba ɗaya ba biyu ba kenan tun anan duniya ana samun matsala a aikace a cikin abin da mutum ya je nema ta hanyar da Allah ya hana to balantana kuma lahira Allah ya tsare mu malam yace wal mukhfiqu min ahli hadhihi al asbabi ad'afu ad'afil munji al mukhfiqu wato wanda ya samu ikhfaq shine wanda ya samu failure akhfaqa bi ma'ana fashala wa saqata wanda yake samun matsala a cikin irin wannan sun ninninka yawan wanda suke cin nasara ma'ana in aka yi asiri kwaya goma hala guda tara sai sun samu matsala kafin ɗaya ci sun ma'ina na ne? walmukhbiru a nuska ku? ok idan ya ɗaukan ma'ana shi ma almukhbiru shi ne wato wanda yake ya taɓe kenan da il-akhira eh ya il-akhira a ba zai zama daidai wannan da akhira kabar kabar kuma lahira ma'ana lahira ba sai kai labarin matsalar da ke cikin ta ba wannan dai zai iya daukan wannan yanayin cewa wal mukhbiru wato wanda ya tabi bai samu nasara ba amma ku kumanta wannan zuska ce mu haƙaƙa gashi ma a ƙasa yake cewa wannan al-mukh fiqu yace ma asbattuhu ittafaqat alaihi nusakh al-makhtuta wa huwa al-asah li'annahu yuqabilu al-munjih wal mukhfiqu huwa alladhi la yaghfaru bi talabihi shine wanda bai samu abin da yake so yace thumma inna fiha min an-nakidi wad-darari mallahu bihi ali sannan a ciki akwai nakad akwai matsala akwai fitina da bala'i annakid shine al-makruh ko al-munkar abin kyama wad-darar da ainihin wato cutarwa wanda Allah shi ya fi sani in kun iya tunawa jama'a waɗanda aka yi karatukan sarin bata da su can shekarun baya 1999 ko 2000 kuka su son da malam yayi magana akan irin wato backfiring da abin nan bokanci yake ga masu shi da irin yadda suke ko sun tara abin duniya ba sa iya jin daɗin shi so da aljanna za su dawo su ci gaba da tsungularsu da hana su bacci da cutar da 'ya'yansu da iyalansu kuma bokaye da kan suna confessing akan wannan bayan sun tara abin duniya din haka masu neman agaji a gurin bokaye da masu zuwa gurin su neman cin nasara akan al'amuransu to shine irin wannan cewa a cikin a cikin abin da za su samu na nasaran akwai bala'i da cutarwa mai girma fahiya fi nafsiha madarra da aka shi kanshi wannan fa'idan asalin shi barna ne wala ya kadu ya hasulu algardu biha illa nadira so da dama ba a samun manufa ya cimma abin da ake nema ba tare da wannan barna ba sai ɗan kana wai za hasala in kuma aka samu fadararhu aktharu min nafsi sai zama cutarwa ta fi amfanin wal asbabul mashru'a في حصول هذه المطالب المباحة أو المستحبة سواء كانت طبيعية yace su kuwa sabubba waɗanda ta hanyar su ake samun sabubba wanda shari'a ta yarda da su wanda ta hanyar su ake iya samun buƙatu da Allah ya yarda abu wannan hanya a samu buƙatun almubaha wanda suka halasta aw almustahabba ko wanda suke mustahabi ne sawa'un kanat tabi'iyya shin waɗannan sabubban da ake bi na samun abubuwan da ake nema sabubba ne na ɗabi'a ka tijara kamar kasuwanci wal harasa da noma waɗannan sa daga cikin asbab na ɗabi'a da ake bi don samun arzikin duniya auka na diniya ko kuma sabubba wanda suke na addini wanda ake bin su don samun abin da Allah ya kaddara wa mutum na rayuwa ka tawakkuli Allah kamar dogaro da Allah wasiƙati bihi da amincewa da Allah wa ka du'a'illahi subhanahu da kuma roƙon Allah maɗaukakin sarki alal wajihil mashru' ta bisa fuskar da yake shari'a ta yarda da shi fil amkina a wurare kaman cikin masallatai da harami da makamantansu wal azmina da lokuta kaman bayan sallar asuba din da kafin sallar lokacin kiran sallar magariba da azumi da lokacin kiran sallah da tsakar dare allati faddalaha Allahu wa rasuluhu waɗanda Allah suka faɗi falala Allah shi da manzan Allah suka da manzan suka faɗi falalan waɗannan lokuta ko wurare bil kalimatil ma'sura falala kuma ta tabbata da maganganu tabbatattu an imamil muttaqin sallallahu alaihi wasallama daga jagora masu tsoron Allah shine manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wa kasadaqati kama kuma sadaka ana isti'ana da ita ita ma daga cikin asbab diniya wajen neman bukatu ya tabbata a cikin hadisi Imam Tabarani cewa daga cikin hanyar samun bukatu musamman ga rashin lafiya sadaka da rashin lafiya ta ki warkewa ana yin sadaka a samu waraka wa fi'lil ma'rufi da aikata ayyuka nagari duk wannan sa daga cikin asbab diniya wanda suke mustahabbiya wajen neman bukatu a duniya yahsulu bihal khairul mahbab mahab su waɗannan ana samun tsabaragen alkhairi ta hanyar su awul galib ko kuma alkhairin da ya galabaci shari ma'ana wanda ya tsaya da kasuwanci ko noma sannan ya tawakkali ga Allah ya miƙa al'amarin shi ga Allah ya addu'a a yadda Allah ya ce a yi yana sadaka yana aikin alkhairi na taimako da biyayya iyaye da sadaka da faɗan gaskiya da rashin cutar da al'umma da makamantansu yana samun alkhairi tsantsa alkhairi ko ya samu alkhairin da ya galabaici abin da ke ciki na shari ta yi ya samu dukiya mai yawa ta zama tsantsa alkhairi ne ko kuma dukiya mai yawa alkhairi shine mafi yawanta a ciki akwai wani bangare na sharri wama ya hasulu min dararin bi fi'lin mashru'in aw tarki ghayr mashru'in mimma nuhiya anhu da kuma abin da ke faruwa na cutarwa dan ka aikata wani abu na shari'a sai wani cutarwa ya faru aw tarki ghairu mashru'in ko kuma wata cutarwa ta faru dan ka bar abin da Allah bai shar'anta ba mai ma nuhiya anhu daga cikin abin da Allah ya hana fa inna zalika darar maksurun fi janibi ma yahsulu min al-manfa'a wannan irin cutarwan abin wofantarwa ne in aka amfanin da zai faru ma'ana akwai abin da in ka aikata shi shari'a ta ce ka aikata in ka aikata sai wani abu na duniya ya zo maka da matsala shine ka faɗi gaskiya an tsane ka kaga ka samu matsala kenan ka yi wa'azi an kama ka ko Allah ya baka dukiya ana maka hasada kaga ka shiga cikin cutarwa aikace ko to abin da zai biyo baya amfani gare ka wani cutarwa ba wani abu bane domin alal aqal Allah zai biya ka ladan cutarwa da suka maka da hakurin da kai ko da kaga ka cuta a yanzu saboda su wani da wani suna ma hasada dan Allah ya baka wadata wadata da ka samu ta hanyar alkhairi ta hanyar da shari'a ta tabbatar ko wannan cutarwa ba wani abu bane aka kalli amfani da zaka samu daga karki haka wanda ya ki yin wani abin da shari'a ta hana sai ya zama cikin cutarwa kama a ce mutum ne bai da lafiya irin yadda yake al'adu sai a ce ai cutar nan sai an dan kauce hanya ai Allah ma ya ce tashi in taimake ka yadda Hausawa suke faɗa ko a ce ba komai a je a yi maganin kowane iri daga baya a tuba sai kai da baka da lafiyan ka kiyarda ka kiyarda a kira maka dan bori ko boka ya maka magani ka hakura da cutar da Allah ya daura maka kaga ka ki yin wani abu ne da shara ba ta da shi ba sai ka zauna cikin cutarwa ka zaɓi ka cutu a kan ka yi abin da shari'a ba ta yadda ba ko to wannan cutarwa da za ka cutu da ita ɗan ƙanƙanin abu ne a kwatanta da amfani da za ka samu daga baya domin shi kanshi wannan rashin lafiya a matsayin ka fara yake ga zunubanka ina fata mun gane mala ya ci gaba da cewa wa hadha amru wannan al'amari da ka gani kama annahu qad dalla alaihi alkitabu was sunnatu wal ijma' wannan bayanan da yayi yace kamar yadda Qur'ani da Sunna da ijma'i sun bayyana haka fa huwa aidan ma'qulun bitajarib almashhura kuma hankali ya iya daukan shi ya yadda da shi akan ainihin bisa tajriba wadda ta shahara wato abinda aka yi ta jin labari da experience din mutane da ya zama labari shahararre wal aqisati sahiha da kuma ainihin qiyasi ingantacce fa inna salata waz zakata yahsul bihima khairud dunya wal akhirah domin sallah da zakka ana samun alkhairin duniya in ana yin sallah ana kuma samun alkhairin lahira da sallah wa yujlibani kullu khair kuma suna jawo mutum dukkan wunin wani alkhairi wa yadfa'ani kullu shar musa tun kudin mutum duk wani shari wasta'inu bis sabri was sala wa innaha lakabiratun ilalul khashi kaga nan Allah ya bada sheda akan sallah shi kan shakuri kuma Allah ya bada sheda akan irin ayat da yace wasainu bis sabri was sala innallaha ma'as sabirin Allah tare da masu hakuri haka nan zakka waɗannan ayyuka kamar da al-Imam Ibn al-Qayyim a cikin littafin As-Salatu wa Hukmu Tarihiha yayi magana akan asrarus salati akwai fasali musamman da ya kulla yayi magana akan sirrorin sallah da amfaninta akwai littafi musamman da wani malami a zamani ya rubuta mai mai suna a abin nan asraru salati at-tibbiyya amfanin da sallah take da shi a likitanci alherin duniya duka yana cikin sallah tun daga alula da ainihin tsayuwa da ruku'u da sujuda da zama da karatun da kake yi da tasbihin da kake kowanne akwai amfanin shi da alkhairin shi a duniyar nan tayu ka sani tayu baka sani ba sannan kuma a lahira dama can ne asalin gidan amfanin to haka nan zakka da mutum zai fitar daga duke shi da ainihin wato ya ba talakawa ya ba masu bukata wannan yana ƙara wa dukiya albarka Allah Allah subhanahu wataala ya bada ka'ida ma akan cewa idan mutane sun fitar da zakka shugaba ya musu addu'a khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim ka dinga musu addu'a ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka duk wani limami a aikace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka kawo aka kawo zakka yana yin addu'a kamar yadda Bukhari ya ruwaito manzo Allah yana addu'a yana cewa Allahumma salli ala ali abi aufa to kaga tun daga wannan addu'a da za a yi mutum da kuma soyayya da shiga tsakanin shi da talakawa aka san abin da aka saba al'ada na gaba da kiyaye tsakanin talakawa da masu kuɗi shi za ga talakawan shi za su so shi sannan Allah zai ƙara dukiya ma na ƙasa min malin sadakatu wannan zakka da ake fitarwa da sadaka bata taɓa lalata dukiya ba sai ta ƙara ta duk waɗannan amfani ne da suke cikin dukiya da ake fitar da zakka a kanta tun a nan duniya haka kuma amfani da ke cikin sallah suna nan birjik jama'a malamai sun ta bayanai a kansu da irin falalarsu akwai wani mutum mutumin nan zariya ne yaro sun da Allah ya gafarta mishi dan shi ke bani wannan labarin babban ma'aikacin gwamnati ne ya taba zuwa kasar Holland rashin lafiya ya je ya kwanta a asibiti da ya je sai likita ya gan shi yana sallah likita bai taba ganin sallah ba tunda koshi ta haife shi sai da ya gama ya ce mishi wannan abin da kake fa ya ce ai ibada take ne ya ce to ka dinga yin wannan wannan zai maka taimaka maka wajen warkewa ciwon kama bai taba ganin sallah ba sai rana amma a cikin irin ilimin da ya sani nashi na likita a ganin shi wannan wani exercise ne kuma cutar da yake da fama da tana da alaka da suga ne ko wani abu makamancin haka to haka tun daga alola irin sirorin da ke jikin alola kalla hadisin da manzo Allah yake cewa kana ganin mutumin da yake da kogin ruwa a kofar gidan shi da yake wanka da shi sau biyar zai yiwu a ce wannan mutumin na da sauran da ta a jikin shi aka ce a yake to kama haka ne mutumin da yake salloli biyar mutumin da yake salloli biyar kama haka ne a cikin wani hadisi manzo Allah yake cewa duk mutumin da ya sallar isha a cikin jami yayi asuba wadda ta biyo bayan ta a cikin jami za a bashi ladan wanda yake ya mulali muslim ya fitar da shi a cikin hadisi Abu Dawud manzo Allah kuma yake cewa ina bushara da haske a ranar lahira ga masu fita sallar asuba da duku-duku bashirul masha'ina fi zulmin laili bi nurin yawmul qiyama a cikin hadisi Abu Dawud da isnadi ingantacce irin wannan suna nan burjik jama'a malamai musulunci sun yi rubuce rubuce kala daban-daban su Ibn Rajab su Ibn Qayyim din nan da makamantan su akan falalar da ke cikin sallah da alkhairin da ke cikin ta me yake mana ishara anan idan kana neman wani abu a wurin Allah to kai ta yin sallah kana roƙon Allah kai ta sadaka kana roƙon Allah manzo Allah idan ya shiga cikin kunci sai ya ce ya bilalu arhina biha tayan mana da sallah mu shiga cikin sallah ita ce ƙwarratu ainihi ko ita ce jin daɗin idan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa hadha al-kalam fi bayani annahu la yahsulu bi tilka al-asbab al-muharrama la khairun mahdun wala ghalibun yace wannan zancen da muke faɗa a nan cewa waɗancan abubuwa na shirka da maguzanci da haramci babu wani alkhairi da ake samu tare da su ko alkhairi tsantsa ko kuma alkhairi da ya galaba akan sharri wa man kana lahu khibratun bi ahwalil alami duk wanda ya tsaya ya goge ya san ɗabi'ar duniya da mutanen duniya wa aqalin kuma yake da hankali ta yaqana zalika yaqinan la shakka fi ya san wannan a yaqini wa idza sabata zalika to idan wannan ya tabbata ka sani ya kai mai karatu falaysa alaina min sababit ta'siri ahyana fa innal asbaba allati يخلق الله بها الحوادث في, في الأرض والسماء لا يهسيها على الحقيقة إلا هو yace in ka san wannan ka sani da cewa ba aiki bane akan mu mu dinga kallon wani sababi da a wani lokaci yana da tasiri domin sabubban da Allah yake halitta abubuwa a sama da ƙasa ba wanda ya san iyakarsu sai Allah amma a ayanuha fa bila raibin ya ce amma ɗaiɗaiwansu babu shakka a kan cewa wa kazalika an wa'uha aidan la ya hal makhluk babu wani halitta da zai iya ƙididdige sabubban da Allah yake karɓan Allah yake tsara rayuwa ta kansu ta hanyar ya ba da kaza in an yi kaza ne kaza zai biyo baya da sauransu babu wanda ya san wannan sai Allah ba wanda ya san iyakarsu lisi'ati malakutin lahi subhanahu wa ta'ala saboda faɗin mulki da ainihin wato mulkin Allah wale haza kana tsarikatul an biya alaihimus salam don haka ya zama tafarkin annabawa Allah ya ƙara musu aminci annahum ya amuruna alhalka bi ma fihi salahu su annabawa suna umarnin halittu ne da abin da yake zai gyara rayuwar halittun a duniya da lahira wa yanhaunahum amma fihi fasaduhum annabawa suna hana abin da zai bata rayuwar halittu ne a duniya da lahira wala yashghalunahum bil kalami fi asbabil kainati ba sa shagaltar da halittu akan yi musu magana akan sabubban da yasa abubuwa suke faruwa yadda suka faru kama taf'alul mutafalsifa kama yadda yan falsafa suke fada fa inna zalika kathiru ta'abi dan wannan akwai gajiyarwa qalilul fa'ida yana da ƙarancin fa'ida au mujibul lidarari kuma zai jawo fitina da barna yace wa misalun nabi sallallahu alaihi wasallam misalun tayyibun misalu tabibin dakhala ala maridin misalin abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mana na nuna mana abu na alkhairi ya hana mu na sharri ba tare da ya mana bayanin tafsil me yasa sharri ke cikin wancan ko me yasa alheri ke cikin wannan ba kawai ku yi sallah ku yi azumi ku yi zakka ku bi iyaye kar ku saba wa Allah kar ku yi shirka kar ku yi bauta a kabari ku yi kaza kar ku yi kaza abinda manzo Allah ya dinga karantawa kenan mutanen shi na lokacin suka yadda su ko kafirai yanzu da turawa da sauran masu ainihin ji cewa su yan falsafa ne sai in sun gano abin yanzu ne sai su ta celebrating kuma ba za su yadda su dinga yi ba da manzo Allah ya ce a bage mu kawai cewa ya a bage mu mai tsaya yana bayani akan in ana aske gemu akwai wasu ƙwayoyin halitta da za su yi kaza za su yi kaza za ka yi ƙuraje kaza kaza kaza da ya ce a aske gashin mara kawai cewa ya yi datti ne bai tsaya yana cewa akwai ƙwayoyin halitta iri kaza kaza kaza kaza da suke faruwa ba da ya ce a wanke hannu an tashi daga bacci bai yi wani dogon bayani ba haka duk abin da ya faɗa da ya ce a kwanta ta dama da yawan dogon bayani ba haka da ya ce in kuda ya faɗa a cikin abinci a tsoma shi a cire bayani ya yi fil jumla kawai cewa don yana faɗawa da cuta guda da fufukin cuta a kan abincin mutane to duk waɗannan abubuwan sai mutane suka ƙiyarda sai yanzu idan wani bature ya je ya yi wani ɗan binciken shi da fi cikin cokali ba ya gano sannan wai sai a ce to eh yanzu an ga alfanun abin kuma ba za a ce to tunda mun ga alfanu a guda ɗaya bari duka mu gazgata sauran a sai a tsaya iya wannan ɗama da a gazgata ba a aiki da shi yanzu jama'a mu ɗauki misali kawai misalin gemu kowa da ke takamar ɗan boko ne shi ko mai karatu ya taɓa jin labari ko ya karanta ko ya gani a jarida cewa barin gemu yana da amfani a likitance cire shi kuma yana da cutarwa amma za ga 'yan bokon ne suke aske gemu likitocin da suke ba da wannan karatun sun aske nasu misali kenan tare cewa duk ba a kai gana ba matsayinka na musulmi kamata ya kasancewa aske gemu fasikanci ne kawai ma'ana fandarewa ne daga dokar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda duka sauran fandara sunanta fasikanci wannan da ya ishe ka a matsayin musulmi kawai ya saka bage mun ka baka bari dan wannan ba kuma da ka gano a duniyance cewa yana da amfani wannan ma bai saka bari ba kaga ba lahira kake nema ba kenan domin wanda ya bari da manzo Allah ya ce a bari kawai shi ya bari ne saboda biyayyen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da tunanin abin da zai samu a lahira in ya bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai kuma duniyar kace kawai ta raya maka cewa in ka bar gemu za a ganka matsayin makadan kauye ko mai zafin ka addini ko wanda bai waye ba ko wanda bai boko ba don haka dole ka aske don a ganka yadda za a fahimci personality ɗinka duk da ka asken kuma mutanen da kai amanna da su a wannan irin tunanin naka suka zo suka ce su ma sun gano amfanin shi duk da haka kuma ka kai kaga wa in yaro kulla ayatin la yu'minu bi hakim to haka mutanen duniya suke wannan bai daga cikin tafarkin annabawa yin irin wannan bayanan za su gaya maka abin da zai amfane ka ne imaninka ya ja ka zuwa ga yadda da shi ya ce misalin manzala su ɗari salama kamar misalin likita ne da kala alamar idin ya shiga wurin wani mara lafiya fara'a mara bahu da ya duba ya ga rashin lafiya fa'alimahu ya gane rashin lafiya ya gane ga abin da ke damunka faƙala lahu sai ya ce maka ishrib kaza wajtanib kaza ka dinga can abu kaza ka daina cin abu kaza fa fa'ala zalika kai mara lafiya sai ka aikata wannan fa hasala gharduhu min ash-shafa sai kawai kaga kawarki da ya zo ya duba ka kawai ya ga kana da typhoid yace maka to shikenan ka sha magani kaza ka sha magani kaza ka kiyaye cin abu kaza da iri kaza ko kana da cuta iri kaza kar ka yi kaza ka yi kaza shikenan sai ka warke kaga bai cika ka da wani zance akan wata magana scientifically akan sunan kwayar cutar da take damun ka da da take rayuwa a cikin cikin ka da kuma me yake kawo ta da kuma in an ta samu ga yadda take yi da sauransu wannan zance ne mai tsawo wanda baka bukatar shi a matsayinka na layman wanda waraka kawai kake nema baka bukatar shi to haka a matsayinka na musulmi wanda tsira kawai kake bukata baka bukatar sai an gaya maka hikimar abu kaza da asalin shi da me zai biyo baya dan wannan zai iya cutar da kai ya tsoratar da kai ya sanya ka a cikin rudani da tunani da mugun tunani a yanzu da ake samun likitoci waɗanda ba su san kan aiki ba suke irin wannan surutun suna sa patient ɗinsu a cikin kalak nafsani a cikin wani psychological trauma fiye da asalin pain ɗin da ke damunsu akwai likitoci yanzu waɗanda suke 'yan bana bakwai da ya ga cuta a jikinka zai fara maka wasu bayanai masu haɗari wani ma sai ya ce maka kawai ai mutuwa za ka to kaga ya sa ka a cikin wata sabuwar cuta wannan ya saba wa asalin tafarkin likitoci da suka sa abin da suke wal mutafalsif shi faɗan falsafa qad yatulu ma'ahu al kalamu fi sababi zalika al marad in yazo zai maka bayani akan cutar da ke damun ka zai maka bayani mai tsawo wa sifatahu ya bayyana maka siffar shi siffar ainihin cutar wa dhamma ma aujabahu ya kuma yi tsokaci na ainihin wato Allah wadarai da abin da ke jawo wannan cuta walau qala lahul maridu ko da mara lafiyan ya ce mashi faman ladhi yashfini minhu to naji duk wannan surutun naka me zai warkar da wannan cutar lam yakul lahu bidhalika ilmun ta sai zama bai san wannan ka kwatanta da yawancin masu yin magana akan social issues haka analyst da sauransu sun fi iya faɗan matsalolin mutane idan yanzu idan wani ya zo tsaya nan ya fara bayani akan matsalolin Najeriya da al'ummata da siyasa da tattalinta sai ka ji kamar kawai gara ma a fada mutu gaba ɗaya kawai in aka ce mishi to me solution ba ba yi da solution ai akwai irin masu wannan ba yi da solution to wannan mutafalsif kenan da sai ya ga mutane ga abin da za a yi in ya iya gano cuta amma bai san maganin ko cuta ba sai dai ya san cutar ya san tafahin ɗinta ai ana kaza ai an ci kaza ai ana kaza ana cin kuɗi ai kiristoci ma suna shiri kaza ai yan shi'a ma sun aje makamai auri kaza ai akwai bala'i zai biyo baya ƙasar nan jama'a mu ci gaba da addu'a to wani aiki za mu sai ce wallahi shi ma bai sani ko kuma koda ya sani zaka ga bai da wani masaniya takamammiya akan abu Allah ya tsare mu والكلام في بيان تأثير بعد هذه الأسباب قد يكون فيه فتنة لمن ضعف أقله ودينه بيان ذائم وني أذائي تي أكن تأثير وسسبب زي ذا متتنا قواند إلمن شد الدين شكي دروني بحيث تختطف أقله وأقله فيتأله za a wayi gari waɗannan zartuka za su wafci zuciyarsa fa ya ta'allahu sai ainihin wato ya zama ta'alluhi shine ya koma ya zama kamar wani fasto ko ko abin nan sufi shine ta'alluhi zuciya shi ta makalkale da wannan ya kasa rayuwa ga magarar rayuwa wa idza lam yurzaq min al-ilmi wal imani ma yujibu lahu al-huda wal yaqin yace musamman kuma idan ba a azarta shi da ilimi da imanin da zai sa mishi ya samu shari'a da yaqini ba wannan zartukan da aka za su karya mai da zuciya wa yakfil aqilu an ya'lama anna ma siwal mashru'i la yu'athiru bi hali yace ya isa mai hankali ya san cewa duk abin da ya wannanci abin da Allah ya shar'anta to bai da wani ta'asiri ko yaya ne fala manfa'ata fihi da haka babu wani amfani aw annahu wa in athara koda yayi ta'asiri fa dararuhu aktharu min nafsi to bala'in da ke cikin shi yafi amfani da ke ciki malam yace thumma sababu qada'i hajati ba'd ha'ula'i da'in al-adiyati al-muharrama sannan kasancewa wasu daga cikin wato sababban da suke sa Allah ya karbi addu'an wasu daga cikin masu irin addu'a na haramci annar rajula minhum qad yakunu mutarran daruratan sai zama wani a cikin su dama yana cikin bukata ta dole lauda Allah biha mushrikun wanda irin wannan bukata ta dole inda kafiri ne ma mushriki ya addu'a inda wasnin a gaban gunkinsa lastu jibalahu sai an amsa mashi lisidiki tawajjuhi ilallahi saboda gaskiyar fuskantar da yawa Allah wa in kana taharrar du'a inda alwasni shirka duk da yake yayi addu'a a gaban gunki addu'a ta shirka shi shine maganar ka Alhaji Bashir akwai mutumin da zai shiga cikin kunci da bukata kafiri ne sai ya je coci ya tsuguna a gaban cross din nan ya addu'a sai Allah ya karba saboda kuncin bukatar da yake a ciki da kuma yanzu saboda kuncin bukatar to ya fuskanci Allah ne na fata mun gane jama'a wannan yana faruwa kamar da Allah yake bada labarin mutanen da suke shiga cikin kogi fa idza rakibu fil fuki da'u Allah mukhlisina ba wai sun musulunta bane ba a'a a yanzu addu'a da suke yi sun tabbatar da babu wanda zai amsa sai Allah falamma najjahum idahum bihi yushrikun sai su dinga tsammanin kuma allolinsu ne suka amsa bayan Allah ya tsirtar da su to haka waɗannan fada-fada da fastoci da suke wa mutane addu'a a coci ko wani boka ko wani malami ɗan bid'a ko wani ɓatacce ya mutum wata addu'a sai a ga nan take ko nan kusa Allah ya karɓa ko ta yi dalilin shi ne ittira amma yujibul mutarra idza da'ahu yakshifu su yake cewa walau walau istujiba lahu ala yadil mutawassil bihi yace koda kuwa an amsa mishi ta hannun wanda yake tawassulin da shi sahibul qabri aw ghairi shin mutumin da ake tawassulin da shi a cikin kabari yake matacce ne ko ko wani ne can daban listighathati wanda ya ainihin istighatha ya nemi agajin sa fa innahu yu'aqabu ala zalika za a amsa mishi addu'a amma kuma Allah zai mishi uquba daga baya akan wannan muguwa addu'a da wa yahwi bihi fin nari kuma zai fada wuta saboda shirkar da yayi idza lam ya'fu Allahu anhu mataga Allah bai gafarta mishi ma'ana biyan bukata ta yi ma ya zama sanadiyar da Allah zai mai azaba ina fata mun gane jama'a kama law talaba min Allah ma yakunu fitnatan lahu kama yadda idan da mutum zai roki wani abu a gurin Allah wani zai zama mishi fitina kama anna sa'alabata lamma sa'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam an yad'u lahu bi kasratil mali ونهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك مرة بعد مرة كما إذا أكا سامو سألبا يروك من ذا الله صلى الله عليه وسلم يباشي يمشي الدعاء الله يباشي دوك يامي يوا من ذا الله يتهنش يتهنش وشيكنا فلم ينتهي سيبي هنبا حتى دعا له سي من ذا الله يمشي وانا الدعاء وكان ذلك سبب شقائه في الدنيا والآخرة وانا يذم دليلا شقنش تكم بلائي لتياه الدنيا والآخرة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تكافى مجرد نساء جماعه wannan yana ishara ga wata kissa ce shahararriya akwai wani mutum mai suna sa'alabatu ibn hatib al-ansari wannan sahabi ne daga cikin badariyun sahabi ne badari al-imamul wahidi a cikin littafin asbabun nuzul ya fitar da asalin kissar al-imamul wahidi a cikin asbabun nuzul sannan zaka ga ibnu kathirin yayi magana akan ta haka wa min qablihi al-imamu tabarani a cikin جامع الجامع لأحكام جامع العلوم جامع التفسير من سننشي تفسير ابن تفسير الإمام الطبري أه هو شيء عندي تفسير الطبري تفسير الطبري نعم أنت أصلا سنة جامع منين يو الجامع في تعويل آي القرآن جزاكم الله خيرا cewa wai wannan mutumin shi ne yake yawan addu'a amin ya ta roƙon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya manzo Allah kamar addu'a Allah ya bani dukiya me yawan tsiya manzo Allah yana ce mishi wai haka ya sa'ala ba qalilun tuaddi shukrahu khairun min kathirin la tutiquhu kai canka Allah ya baka dukiya kaɗan da zaka iya biyan wato haƙƙinta na godewa Allah ya fi maka akan Allah ya baka dukiya mai yawa wadda ba za ka iya ba da ya matsa wa manzan Allah wai sai manzan Allah ya mashi addu'a sai Allah ya bashi dukiya Allah ya bashi dukiya awaki ne dukiya suka zama har sun yi yawa ba za su iya zama a cikin garin Madina ba sai ya koma gefe ya yi gidan gona ya zama bai iya zuwa sallah ko yaushe sai dai azar da la'asar ana nan ana nan ya zama bai iya zuwa sallah sai dai juma'a kawai sai dai su ɗaya shigo Madina a mako ana nan ana nan juma'a ma ta gagara wani lokaci manzo Allah ya kaje a bada zakka ji an so zakka da ya ga takardar zakka ya fara fada yana cewa wannan ai wannan ai abin nan ne taxation ne wannan wannan ai haraji ne aka daura mai aka ba ga manzo Allah manzo Allah ya tsire mishi albarka shikenan wai har ya mutu a haka kuma dan wuta ne wannan hadisi ne munkari sanadan wa matna mala albani muhammad nasiruddin a cikin abba'ifa lamba ta 1600 da lamba 7 ya tabbatar da wannan gumin qablihi malamai da dama su yi magana akai cewa kamar ibnu hajirin a cikin tarihin wannan mutumi a cikin al-isaba fi tamyiz as-sahaba haka nan ibnu kathirin a cikin tafsirin sa haka shi kanshi al-imam at-tabari a cikin ainihin tafsirin sa suka bayyana cewa wannan mutumi daga cikin badariyu ne yake nakarar da ke cikin matnin bayan isnadin dama akwai wani mutum mai suna ali ibn zaid ali ibn zaid al-alhani al-alhani wanda maturuki ne duka isnadin ya duru alaihi sannan a cikin matinin akwai nakara kasancewa badariyu na gaba ɗayansu Allah ya ba su aljanna Allah ya sanar shi da manzo Allah sallallahu alaihi manzo Allah ya musu albishir kuma ya kara da cewa Allah ya ce duk abin da gwada ma ku je ku kuma aikace an ga cewa wani badari ya taɓa yin wani kuskuren da da ba shi ba ne to da hukuncin ba zai zama haka ba ne manzo Allah ya ce ma hatibu ibn abi balta'a ya ce ya kai mun haka ya ce wallahi ya manzo Allah ban yi niyyar munafunci ba Umar ya ce ƙarya yake ya manzo Allah ka bari na kashe shi manzo Allah ya ce ku rabu da shi wanda ya rubuta wa kafirai fa sako na sirri akan tsare-tsare manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akan zuwa kasar Makka yace ku rabu da shi Allah ya leka zakatan mutanen Badar yace ya gafarta musu kaga waɗannan nasoshin tabbatattu su suke tabbatar da nakaran wancan matanan bayan dama isnadin bai tabbata amma shahararriyar kissa ce a duk inda ake tafsiri zaka ji ta zaka karanta kashaf zaka ganta ka karanta kaza zaka ganta waɗanda ma ba su da itinai akan takhriji ba sa bayyana haka kamar mai kashaf sai da ibnu hajarin ya zo takrijin kashaf anan ne ya bayyana ainihin rauninta kamar yadda ya bayyana a cikin littafin al-isaba fi tamyiz sahaba na tarihin sahabbai haka kuma ainihin malam albani muhammad nasir din shi ma ya bayyana haka wanda ya fitar da asalin kisa kamar yadda na ambata shine al-imam al-wahidi a cikin asbabun nuzul sai kuma abu sheikh al-asbahani a cikin littafin akhlaqul mustafa Allah ubangiji ya samu dace ga ta gashi jama'a wannan kissa dai bata tabbata ba kissar Sa'alaba ibnu Hatib al-Ansari wanda aka ce wai ya ya ya zo ya lalace ya kafirta saboda wai Allah ya bashi dukiya wallahu ta'ala a'lam sannan yace wa qadqalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama kuma manzo Allah yace innar rajula la yas'aluni al-mas'alata ni manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mutun yakan roke ni wani abu fa u'tiyahu iyaha sai na bashi abin da ya roka fa yakhruju biha sai ya fita da wannan abin da na bashi ya ta'abbatu hanara ya saka wuta a ƙasan hammata shi faƙalu ya rasulallah suka ce ya manzan Allah falima tu'tihim to me yasa kake ba su wuta ya manzan Allah qala yace ya abuna illa an yasaluni wa ya aballahu li al su suna ki ba sa ba sa kin tambaya na sun nace sai sun roke ni ni kuma Allah bai sa mun rowa ba shi manzan Allah ba dan shahada baya cewa la wannan hadisi al-Imam Ahmad ya fitar da shi kuma hadisi ne tabbatacce kenan ba duk abin da ka roƙa aka baka ne zai zama maka alkhairi ba kenan ta yi ka roƙi wani abu a baka shi amma ya zama maka sharri daidai da abin da zaka roƙa a baka ka ci da bakinka ko ka sa suturarka ko irin malamai da suke zuwa su bara a gun yan siyasa su ba su abubuwa na arziki kuɗaɗe da kujerun aikin hajji da motoci da gidaje da jari da kasuwanci da kwangiloli ba dole ne su zama musu alheri ba ba dole ba ne ko da kana ganin shi a zahiri kamar alkhairi ne don ita dama dukiya da mutane suke gani da ma ai ba dole ne ta zama duk wanda ya same ta zama alkhairi gare shi sai wanda yake illa man qala hakaza wa hakaza haka manzo Allah yace ko yace masu arziki sun shiga uku masu wadata sun shiga bala'i a cikin hadisin muslim ke sai wanda ya ta bayarwa dama da hagu dama da hagu galibi wanda ke iya barawa dama da hagu shine wanda ya neme ta da haƙƙinta ya same ta da ainihin wato haƙƙi ta hanyar bin shari'a shine shari'a ta dinga tuna mishi cewa to akwai haƙƙi fa a cikin hanyar bayan ya samu wato wanda a wajen neman yana bin haƙƙin shari'a to shine kaga yake da orientation ne tunanin me haƙƙin shari'a kenan a dukiyarsa amma wanda san da yake nema bai damu da me ya samu ba ruwan shi da abin da shari'a ta yarda da shi ya zai iya kuma ya ba da haƙƙin shari'a ciki bayan ya samu fakan min abdin da'a du'a na ghaira mubahin an samu bawa so da dama ya addu'a ba wadda Allah ya ainihin wato halasta ba wancan suna kawo wancan labarin ne a ƙarƙashin faɗin Allah da yake cewa wa minhum man ahada Allah la in atani min fadlihi ko lanasaddaqanna eh wanda suke wai akwai waɗanda suke addu'a suna cewa idan Allah ya bani falalarsa zamu sadaka zamu zama daga cikin ashakirin falamma atahum ba min fadlihi bakhil da Allah ya ba su falalarsa sai suka yi ruwa to a gurin tafsirin wannan ayar ne zaka ga malamai suna kawo waccan kissa yace fa kam min abdin da du'a غير مباهن فقضيت حاجته fi zalika du'a ana samun bawa su da dama ya addu'ar da Allah bai halasta ta ba sai kuma Allah ya biya wannan bukata wa kana sababu halakihi fi dunya wal akhirah sai zama kuma biyan bukatan nan shine sanadiyar halaka shi a duniya da lahira taratan wani lokaci bi an yas'ala ma la tasluhu lahu mas'alatu ko dai ya roki abin da bai halasta gare shi ya roka ba kama fa'ala bil'am wa sa'ala ba kamar yadda muka ji wancan bil'amu dan ba'ura da kuma wannan sa'ala ba aka ce sun roka duk da dai mun ji duka wannan kisoshin sa da matsala wa ka khalqi wa ka khalqin kathirin da'u bi ashiya'a fa hasalat lahum kuma kuma halittu da dama da suke roƙon abu da yawa kuma abin ya faru gare su wa kana fiha halakuhum kuma ya zama a cikin wannan roƙon da suka yi akwai halakarsu mutum zai roƙi Allah ya ce Allah ka kashe wani kuma sai Allah ya kashe shi din to fa yayi kisan kai mun karanta tarihin wasu daga cikin bayin Allah irin Imam Ahmad irin al-Imam ainihin wato Sufyan ath-Thauri waɗanda suka yi addu'a wasu mutane suka mutu amma ba addu'a suka suka ce Allah ya kashe mutanen addu'a suka suka ce kada Allah ya gama fuskokinsa da mutanen Sufyanu Sauri ya ce kada Allah ya gama fuskar shi da Mansur sarkin musulmi na lokacin saboda Mansur na nufin shi da shari Mansur da shi aikin haji ya aika da cross irin wanda ake cewa wai an crossfire Annabi Isa akai ya ce ma jami'an gwamnatin shi idan sun tarar da Sufyanu Sauri a Makka kafin ya zo su tsire mai shi da Sufyanu Sauri ya samu labari sai je rike Ka'aba ya addu'a ya ce Allah ka raba ni da sharrin mutanen nan addu'a da yake ne ce Allah ka gama da sharrin su sai aka wayi gari mansur ya taho din ya kusan makka sai da zama tsakanin shi da makka bai fi tafiyar zango uku ba kamar yadda aka ce ya faɗi mutu amur bin hanbali shi ma an kamo shi akan khalqul qur'an za a kai shi kasar bagadaza a ci mai mutunci an zo wajen garin in gari ya waye za a shiga garin shine a wannan daren ya addu'a ya ce ya Allah karka gama fuskata da mu'tasim aka wayi gari aka sanar cewa mu'tasim ya rasu cikin dare cikin shi ya kama ciwo ya mutu kaga addu'a suka yi Allah ya tsirtar da su ba addu'a suka ce Allah ya halaka wani ba duk wanda ya tabbata ya kisa su to haka mutanen kirki suke addu'a su amma mutum ya addu'a ya ce Allah ya kashe wani ko ya kai ma boka sunan wani ya ce Allah boka kamun kamun tsafi dukiyar wani ta lalace ba ana yin haka ba ko wani ya ɗaiɗaici ko 'ya'yan shi da suka taso da halin kirki Allah ka mai da su mutanen banza ko a ce boka ya sa a mai da su duk ana yin wannan ƴaƴan kishiya da ƴaƴan ƴan uwa duk mutane suna yin wannan fa jama'a to duk irin wannan addu'a idan mutum ma yayi ga ta ci ko to bala'i za ta dawo mai da shi ba za mu akwata shi da alherin da yake gani ya samu ba bala'i za ta dawo mishi da shi malai ci gaba da cewa wa taratan yas'alullaha ala alwajhi allazi la la yuhibbuhu Allah wani lokaci kuma ya roki Allah irin roƙon da Allah baya so ayi kama qala subhanahu kama da Allah yace ud'u rabbakum tadarruan wa khufya innahu la yuhibbul mu'tadin ku dinga roƙon Allah ku tadarruan kuna masu tadarru'i shine tazallulan wastikana cikin natsuwa da rankwafuwa wa khufyatan khufyatan shine khushu' a natse wa khafdi sautin haka malamai suka fasara da kuma yin ƙasa da murya kamar yadda Allah wani yake cewa qul man yunajjikum min zulumatil barri wal bahri tad'unahu tadarruan wa khufya la in anjana min hadhihi lanakunanna min as-salihin irin irin haka da Allah ya faɗa lanakunanna min ash-shakirin amin ko to fa huwa subhanahu la yuhibbul mu'tadina fi sifatid du'a Allah baya son masu keta iyaka kaji ya cewa innahu la yuhibbul mu'tadin Allah baya son masu wuce iyaka a wajen addu'a wajen irin addu'a wala fil mas'uli Allah baya son masu wuce iyaka akan abin da su tambayi Allah wa in kana hajatuhum qad taqda tuqda duk da yake fa ko da Allah baya son irin addu'a da suka yi din ko kuma baya son yanayin addu'ar da suka yi kuma Allah ya ga dama sai kuma ya biya bukata ka aqwamin najullaha fi da'awatihim bimunajatin fiha jur'atin ala Allah kamar yadda wasu mutane suke yin gani da Allah irin gana wadda a cikin ta akwai tsaurin ido ga Allah kamar me irin addu'a da manzo Allah ya hana mutum ya ce Allah an ka gara maka mun gafara kaga wannan akwai tsaurin ido akwai rashin kunya to kuma ko abu matakin mutane akwai abin da matarka misali sai ta roke ka abin da ranka baya so amma sai kuma kai saboda jarabarta da fitinar ta kawai dan dai ka zauna lafiya ta nace maka akan wata zuwa anguwa baka so ko amma saboda dai a khafu dararaini sai ka kyale ta kawai ta yi wannan ba buga misali ne ga Allah ba mun kalli waƙi ne ko to haka wa atida'in li hududihi da kuma waɗanda cikin roƙon Allah za su wuce iyakar haddin da Allah ya musu wa utu talabahum talabatahum fitnatan sai Allah ya ba su bukatun su amma ya jarabce su walamma yasha Allah subhanahu bal ashaddu min zalika Allah zai ba su a san da ya ga dama kuma ya fitine su a san da ya ga dama kuma da abin da ya ga dama ma'ana Allah zai iya amsa bukatar duk da irin addu'ar da suka yi ba daidai ba ce sai Allah ya amsa bukatar to a hauka da wata ta mutane sai a ɗauka wannan amsa wanda ya yi dalili ne akan addu'ar mai kyau ce sai wasu masu kwaikwaya shikenan sai a ce ai ga irin addu'ar da aka yi ma wancan kowa ne ga wanda ya yi sai ka ji mutum nan da nan ya shahara ya zama babban boka da ake zuwa yana yin wannan addu'o'i irin wannan yakan faru sosai saboda mutane suna kuskura asalin manufa zai zo mana bayani akan cewa mutane fa su gane abin da yake da amfani da ga addu'a fa shine tsira a lahira tukunna ba wai samun bukatar a duniya ba wannan shine manhajin sahabbai a wannan sahabi mai suna Abdurrahman dan Auf da aka kawo mishi abin nan abinci dukiyar shi ce arzikin shi ne buɗe baki zai da ya ga yawan abincin da nagartarsa ya tuna ƴan uwan shi sahabbai da suka sha wahala duniya ba su samu ko da likafani ba su mus'abu sai hankalin shi tashi ya kasa cin abincin ne tsoron shi kai ya zama na lahira ne yake ci a duniya to mutane suka ba su tuna wannan yanzu abin da suka samu a duniya kawai suna ganin to shikenan duniya ce kawai in hiya illa hayatuna duniya namutu wa nahya wa ma yulikuna illa dar in ma an musu labarin lahira za su ce a ai irin na wancan ne la'utiyan na malan wa walada yadda yake da arziki da wadata a duniyan nan in ji wannan kafiri to yana ganin a lahira ma haka zai zo ko Allah ya ki ko ya so ga 'ya'yan shi nan da dukiyar shi idan aljanna ta siyarwa ce ya siya da kuɗi in ta ƙarfi ce waɗannan katin katin 'ya'yan za su kwata mai da ƙarfin tsiya hannun mala'iku su buɗe mai shi haka mutane suke tunanin cewa yadda suke a duniyan nan suke samu abin da suke so ko da ba sa yin abin da Allah yake so to za su samu abin da suke so a lahira babu shakka wannan rudi ne na shaidan za mu saurara anan sai Allah ya kai mu karatu na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na'am